الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren 21 ga watan jumadal akhira jumadal ula afwan jumadal ula hijira na da shekara 1437 wacce ta daidai da 29 ga watan februari shekara ta 2016 wannan shine kasar na 181 daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a sheikh abu abdulrahman alalbani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun tafsiri karatun da ya yi watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba har wa yau ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na Alƙur'ani surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar Makka zuwa Madina a makon da ya gabata mun tashi daga aya ta 33 fadin Allah madaukakin sarki da yace inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin a yau malam zai ƙara maimaito mana su mu ƙara bayanai sannan sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana a makon da ya wuce mai Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين na'am
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin lalle Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adamu shine istafa Adam ai ikhtara Adamu Allah ya zabi annabi Adamu wa Nuhan haka Allah ya zabi annabi Nuh wa ahla Ibrahim kuma Allah ya zabi alu Ibrahim iyalin gidan annabi Ibrahim shi Ibrahim ɗin kanshi da ɗan shi Ishaq da ɗan shi Yaqub da ɗan shi Ismail da kuma ɗan shi na ƙarke annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala Imran kuma Allah ya zaɓi Imrana da shi da mutan gidan shi matar shi da ‘yar shi Maryamu da ɗan shi Isa ɗan Maryam, Allah ya fifita su ya zaɓe su alal alamina. Allah ya zaɓe su akan dukkanin mutanen duniya ya fifita su sama da su. Zurriyatan, Allah ya ce zurriya ce, ‘ya'ya ne da jikoki da tattaɓa kunne ba'aduha min ba'adin, sashen su na taimakon sashi, sashen suna bin sashi. sashen suna gazgata sashi sashen su yana ƙarfafa sashi gurin bin Allah maɗaukakin sarki da tabbatar da shari'ar Allah da kuma bin tafarkin junansu ‘ya'yansu suna bibiyan iyayensu akan tafarkin da Allah maɗaukakin sarki ya turo su zurriyatan ba'dha min ba'din zurriya ce wasu daga wasu ma'ana wasu suna ƙarfafa wasu waɗanda suka zo daga baya su rayar da tafarkin magabatansu su tabbatar da abin da magabatansu suka yi na bautar Allah maɗaukakin sarki wallahu sami'un alim Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kuma Allah masani ne game da dukkan abin da bayin shi suke aikatawa na'am sai Allah ya ce ne
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله تعالى يجي إذ قالت امرأة عمران كأنبتا موسى أسأد ما تر إمران تجي رب يا أبنجي إني نذرت لك ما في بطني يا الله ناس دوكر gare ka abin da ke cikin ciki na cikin nan da nake ɗauke da shi na zartu laka mafi bafuni ya Allah na sadaukar na yi bakanci na yi alwashin abin nan da ke cikin ciki na gare ka muharraran wato ‘yantacce daga barin duk wani aiki ‘yantacce ga bautar Allah maɗaukakin sarki ‘yantacce ga hidima ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki ‘yantacce ga barin duk wani shagali daga cikin shawagil na duniya, fatakabbal minni, ya Allah ka karɓa mini, inda ka an tassami ul'alim, saboda lallai kai ya Allah kai ne assami kai ne mai ji ga kiran bayi, in bayi suka kiraye ka za ka ji da kowane harshe, al'alim kuma kai ne masani game da abin da suke ke cikin zukata. Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unfa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unfa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bik wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim falamma wada'ataha asa'adda matar imran wada'atha ta haife wannan ya sai ta ga ashe mace ta haifa qalat sai ta ce rabbi inni wada'tuha unfa ya ubangiji gashi na haife ta ta zama mace a tunanina namiji zan haifa shi yasa na sadaukar maka da wannan da na sadaukar da shi zuwa ga bauta gare ka da hidima ga ɗakinka a tsammani na mace zan haifa a tsammani na namiji zan haifa gashi mace na haifa rabbi inni wada'tuha unfa wallahu a'lamu bima wada'at alhalin Allah shine mafi sanin abin da ta haifa wannan i'tirabi ne kamar yadda malamai suka ce jumla ce wacce Allah madaukakin sarki da kanshi ya faɗe ta Allah shine mafi sanin abin da ta haifa ba wai tana faɗa ma Allah ne Allah bai san abin da ta haifa ba a'a Allah shine mafi sanin abin da ta haifa a wata qira'a wallahu a'lamu bima wada'tu madadin wada'at bi sighatil ikhbar bi sighatil hikaya sai suka ce wallahu a'lamu bima wada'atu bi sigatil ikhbari an nafsiha mana ita ce take ba da labarin abin da ta haifa tana neman uzuri tana neman hanzari ba dan tana sanar da Allah abin da bai sani ba eh wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sanin abin da ta haifa walaysa dhakaru kal unsa matar imrana sai ta ce kuma ɗa namiji ba kamar mace ba walaisa zakaru kal'unfa ɗa namiji ba kamar mace ba wa inni samaitu ha maryama kuma lallai ni na sanya mata suna maryam na kiraye ta da suna maryam wa inni u'idhuha bik kuma ya Allah lallai ina neman tsari ya Allah ka tsare mini ita wa zurriyataha da ita da zurriyarta wato ɗanta isa ɗan maryam mina shefanin rajim ya Allah ina neman ka tsare ta da ita da ɗanta daga shedan abin nisantawa daga rahmar Allah wannan aya kamar yadda muka jita Allah maɗaukacin sarki yana ba da labari ne kissar haihuwar mahaifiyar annabi isa maryamu alaihi salam yaya abin ya faru yaya a sa'ad da ta haifi ɗan ‘yar da ta haifa wani suna ta sanya mata sannan me ta nema a gurin Allah maɗaukakin sarki wannan ayar gaba ɗaya ta bayyana mana ta sadaukar da ɗan da ke cikin cikinta a tsammaninta namiji za ta haifa sai ya zama mace ta haifa bayan ta haife ta ta sanya mata suna maryam ita ce Maryamu mahaifiyar annabi Isa sannan ta nema mata ita da ɗanta neman tsari ga Allah maɗaukakin sarki wato neman tsarin Allah daga shaidan abin nisantawa daga rahamar Allah wannan addu'a da matar Imrana ta yi mahaifiyar Maryamu Maryamu mahaifiyar Isa alaihi salam wannan addu'a da ta yi Allah maɗaukacin sarki ya karɓa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce da al'imamu muslim ya ruwaito daga sahabi abu huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba min mauludin yuladu illa na khasahu shaitan fa yastahillu sarihan min nakhsati shaitan إلا ابن مريم وأمه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إني أعيضها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الإمام مسلم يروي حديثي دقى صحابي أبو هريرة Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda Abu Huraira ya ce, Mamin mauludin, Abu Huraira ya ce, Annabi ya ce, Mamin mauludin, babu wani ɗa yuladu da za a haifa illa na khasahu shaitan face sai shaitan ya tsikare shi a sa'ad da aka haifo shi sai shaitan ya je ya tsikare shi ya taɓa shi ya zungure shi haka fayastahillu sariha sai wannan ɗa ya buɗi baki ya yi ihu ko ya kuka ko ya ƙara min naksati shaitan saboda wannan tsikari ko wannan zungura ko wannan tabawa da shedan yayi mushi eh shine kuka da zaka ji da ko ya ta yi a sa'ad da aka haife ta ina fata an gane yana kuka iyaye da ƴan uwa da makwabta suna murna ko ba haka ba me yasa yake kuka kaji hadisi ya bayyana mana tsikari ne na shedan ina fata an gane eh kaji karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya ba wanda za a samu wannan karatun gurin shi in ba manzon Allah ba eh duk ilimin ka ko ko kai ne alwutsu gurin ilimi da karatu ko kai ne farfesawa ne ko kai ne masaniwa ne baka isa ka san wannan ba sai in kai linkin naka da ilimi na annabta ina fata mun fahimta nabi yace fayastahillu sarihan min nakhsati shaytan sai wannan da yayi ihu yayi ƙara yayi kuka saboda tabawar da shedan yayi mishi illabna maryama wa ummuhu babu wani da face sai shedan yayi mishi haka in banda dan maryamu annabi isa wa ummuhu da mahaifiyar shi maryamu kenan alaiha salam ina fata mun fahimta to kun ga wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ar mahaifiyar Maryamu imra'atu Imrana addu'ar da ta yi wa ‘yarta da zurriyar ‘yar wato annabi Isa kenan ɗanta wato jikan imra'atu Imrana kenan Allah ya karɓi addu'ar Allah ya tsare su daga taɓawa ta shaiɗan Allah ya tsare ta ita da ɗanta annabi isa ɗan maryam sun makala abu huraira abu huraira sai ya ce iqra'u in shi'tum in kun so ku karanta wannan aya wa inni u'idhuha bika kuma lallai ni ina neman Allah ka tsare ta wa zurriyataha da ita da ɗanta mina shaitanir rajim daga shaidan abin nisantawa daga rahamar Allah malamai da suka dubi wannan aya ko wannan gaba da Allah ya ce wa zurriyataha zurriyataha anan ana nufin annabi Isa dan Maryam suka ce wannan ashe dalili ne akan cewa lafazin az-zurriya qad taqa'u 'ala al-wahidi eh lafazi ne da yakan faru ga mutum guda a ce zurriyar wani amma ana nufin wani mutum ne guda ina fata mun fahimta tun da gashi an ce wa zurriyataha kuma isa dan maryam ake nufi ashe zurriya lafzu zurriya lafazi ne qad taqa'u 'ala al-wahidi wa ghayrihi Allah madaukakin sarki ka samu dace al-imam al-qurtubi karkashin wannan aya yace qurtubi jama'a ba mai tafsiri ba qurtubi mai sharhin sahihu muslim mai suna al-mufhim بما أشكل من صحيح مسلم قرطبي مي حديثي با قرطبي مي تفسيري با قرطبي يجي فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم فإن الشيطان يخنص جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء والصالحين إلا مريم وابنها يجي وانا حديثنا نوني za a amfana da abin da ke cikin shi cewa Allah ya karbi addu'ar mahaifiyar Maryam saboda Allah madaukakin sarki ya kaddari shedan zai taba duk wani dan adam da aka haifa hatta annabawa da waliyai da mutanen kirki in banda Maryam yar Imrana da ɗanta annabi isa ɗan maryam kaga wannan sai ya zama khususiya gare su kenan jama'a ina fata jama'a mun fahimta khususiya ce kuma wannan wata karama ce ga ita mahaifiyar annabi isa maryamu kenan karama ce daga cikin karamomi da allah maɗaukakin sarki yake tabbatar wa waliyai da siddiƙai saboda ita maryamu ba annabiya ba ce kamar yadda wasu suke faɗi a'a waliya ce daga cikin waliyan Allah tana daga cikin siddiqai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a wata aya da yace mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa to wannan karama ce daga cikin karamomi da Allah maɗaukacin sarki yake girmama waɗanda ya so daga cikin bayan shi don haka jama'a kun ji to sa'annan al-Imam al-Qurtubi yace rawal Bukhari min hadisi Abi Hurairah marfu'an al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi riwayar sahabi Abu Hurairah Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda yana danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Hurairah yace annabi ya ce kullu mauludin yat'anu ash-shaytanu fi fi jambihi hina yuladu ghayra Isa wa ummihi ju'ila bainahuma hijab fa asaba at-ta'natu al-hijaba wa lam yanfudh lahuma minhu shay'a أخرجه البخاري وأحمد وأخرج الطبراني نحوه عن قتادة كنت حديثي دا الإمام البخاري رويته هرو يوم daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu mauludin duk wani da da ake haifa ya ta'alu shaytanu fi jambihi shedan yana taba shi yana tsikarin shi ta gefen shi hina yuladu a sa'ad da aka haife shi ghaira isa wa ummihi in banda isa da wato mahaifiyar shi kaga ita yar da aka haifa muke karatu akan ta kenan yanzu jama'a ina fata an fahimta annabi yace ju'ila bainahuma hijabun an sanya tsakanin su da shedan wata katanga wata kariya fa asaba ta'natul hijaba shedan ya tafi ya kai tsikari ya tafi zai taba su sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kariya madadin ya taba su sai ya taba wannan kariya da Allah madaukakin sarki ya sanya walam yanfuz lahuma minhu shay babu wani abu da ya ratsa wannan kariya ya taba Isa ko ya taba mahaifiyar shi wannan kariya ce da Allah madaukakin sarki ya ba su wannan hadisi kamar yadda muka ji Bukhari ya fitar da shi a lamba ta 3286 da Imam Ahmad a lamba ta 10773 da Imam Tabarani a juz'i na biyar a cikin Mu'jamul Kabir a lamba ta 342 da irin wannan lafazi daga Qatada ibnu Du'amat as-Saddusi ɗaya daga cikin tabi'ai Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi Allah maɗaukakin sarki dai ya ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim lallai ni ina neman tsarinka ya Allah ka tsare mini ita wa dhurriyyataha da ɗanta min ash-shaytanir rajim daga shaydan abin nisantawa daga rahamar Allah kun ji addu'ar da ta yi ta neman tsari game da ‘yar da ta haifa za mu zo mu ji cewa yana daga cikin abin da ya tabbata a sunna addu'a ga ɗa ko ‘ya idan an ma haihuwa wannan sunna ce ba daidai ba ne ka bar ɗanka ko ki bar ‘yarki shi kenan an haife ta shi kenan sai ki kyale ta ba tare da kin yi mata addu'a ta neman tsari addu'a ta neman albarka da wani abu makamancin wannan ba lalle wannan yana daga cikin sunna kuma za mu zo mu ji cewa ko hadisan da suka zo game da kiran sallah da ta da ikama a kunnen dama da kunnen hagu na ɗa in an haife shi sun tabbata za mu zo mu ji haka insha Allahu ta'ala a cikin fawaid da darussa da za mu hiddo su daga cikin waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah maɗaukakin sarki ka samu dace. Allah maɗaukakin sarki ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن يرزق من يشاء بغير حساب Allah ta'ala ya ce, Fatakabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالى يجي فتقبلها ربها بقبول حسن الله سيكربا متى وبنجدنت يكربا متى abinda ta roƙa kyakkyawan karɓawa ta nemi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mata alwashi da ta ko ba haka ba ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah ka karba min Allah sai ba da labari a wannan aya cewa fataqabbalaha rabbuha ubangijinta sai ya karba mata abinda ta roka na alwashi da sadaukar da ɗa da ta yi ko ya bi kabulin hasanin da kyakkyawan karba ai taqabbalaha bi taqabbulin kaga taqabbalaha ta nemi a karba alqabulu kuma karba din ta nemi a karba Allah ya karba wa ambataha nabatan hasanan kuma Allah madaukakin sarki ya daidaita ta ya shirya halittar ta ya sanya tarbiyyar ta ta zama tarbiyya ce ta gari a hannun wato asalin zakariya kamar yadda ya ce wa kaffalaha zakariya kuma annabi zakariya shine ya kula da ita shi ya rene ta shi ya kula da rayuwarta ambataha din ambataha wato Allah madaukakin sarki ya kwatanta kula da ita da yayi da tarbiyarta da yayi da wato asalin lura da rayuwarta kamar fitar da tsuru ya fita ba tare da wata matsala ba ya girma yayi wato asalin ƴaƴa sannan ‘ya'yan shi su amfani mutane, ambataha nabatan hasanan. Allah sai ya tsirar da ita, ya asalin tada ta a ƙarƙashin tarbiyya wacce take kyakkyawa. Ina fata an gane. Ibn Kasirin ya ce, Ai, ja'alaha shaklan malihan wa manzaran bahijan wa yassara laha asbabal qabul wa qaranaha bis salihin min ibadihi tata'allamu minhumul ilma wal khaira wad dina ibn kafirin yace Allah madaukakin sarki sai ya sanya wato ta tashi da kyakkyawan yanayi da wato yanayi wanda yake abin yabawa kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mata hanyar da Allah madaukakin sarki ya kaddara mata karbuwa a cikin mutane kuma ya hada ta da mutanen kirki daga cikin bayin shi tana koyon ilimi da alkhairi da tarbiyya tana koyon addini kaga ambataha nabatan hasanan din kenan ina fata an gani wa kaffalaha zakariya kuma Allah madaukakin sarki sai ya danka renonta da kula da ita a hannun annabin shi annabi zakariya kaffalaha zakariya ai ja'ala Allahu zakariya kafilan laha Allah sai ya sanya annabi zakariya ya zama shine mai kula da ita babban malami al'imamu muhammad ibn ishaq yake cewa yadda al'amarin ya faru Allah maɗaukakin sarki bayan ya ƙaddari haihuwar na na maryamu mahaifiyar annabi isa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara aminci gare ta da shi gaba ɗai sai Allah maɗaukacin sarki wa mahaifinta rasuwa shine Imran Annabi Zakariya yana daga cikin almajirin Imran sai Allah ya ƙaddari Imran wato Zakariya da yake yana auren wato ‘yar uwar mahaifiyar Maryamu wato Imra'atu Imran ‘yar uwar Imra'atu Imrana sai ya ɗauki renonta sakamakon ƙura'a da ta faɗo kan shi kamar yadda za mu karanta a ayoyin gaba insha Allah ta'ala shi kenan sai ya zama renonta ya dawo hannun shi don haka annabi zakariya to shi yana auren wato ‘yar uwar mahaifiyar Maryamu, wannan ne ta sa hatta a cikin hadisi na Isra'i da Miraji idan ɗaliban ilimi ba za su manta ba, annabi ya ce sai ya haɗu da ibnai khala, eh, annabi Isa da shi da annabi Yahaya, annabi Yahaya shine sune ibnai khala wato ‘ya'yan ‘ya'ya mata. ina fata mun fahimta kaga yahaya mahaifin shi shine annabin Allah annabi zakariya to annabi zakariya yana auren yar uwar mahaifiyar maryamu wato imra'atu imrana ina fata mun fahimta faqaddara Allah zakariya kafalatiha li sa'adatiha wa li taqtabisa minhu ilman jamma nafi'an wa amalan saliha Allah sai ya kaddari kula da ita da tarbiyyarta da renonta a hannun annabin Allah annabi zakariya kaga kam duk wanda ya zan renon shi na hannun annabawa to ba ka gan shi da mummunar ɗabi'a ba ina fata an gane kuma Allah ya yi mishi gamdakatar da dacewa wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa duk sa'ad da dakhala alaiha zakariya duk sa'ad da zakariya ya shigo inda maryamu take wurin da ake kira da al-mihrab eh al-mihrab wuri da aka tattala don yin bauta waje da inda rizqa sai ya tarar da arziki a tare da ita ya tarar da arziki a ɗakin ya tarar da arziki a gurin Kala sai annabi zakariya ya ce, Ya Maryamu, ya ke Maryamu, anna laki haza, ta yaya aka yi kika samu wannan arziki? Kala sai ta ce, Huwa min indillah, ai wannan arziki na same shi ne daga wurin Allah, e Allah ne ya bani. Inna Allah ya rizuku man ya sha'o bi gairi hisab, Allah maɗaukakin sarki yana azarta wanda ya so ba tare da lissafi ba. ba tare da kidayawa ba ba tare da abinci ko a tambayo dan waye daga gidan wa daga wata kabila ya fito ba Allah na azarta wanda ya so ba tare da hisabi ba malaman tafsiri sun yi sabani game da me ake nufi da al-mihrab al-mihrab asali malamai sun yi sabani game da al-mihrab al-mihrab ana nufin al-makan almusta'id lil ibada wurin da aka tattala dan bauta shine ake kira da al-mihrab wasu suka ce a dukkan wani guri mai daraja to shi ake kira da al-mihrab wasu suka ce a'a duk inda aka tattala na musamman dan sallah ko wata ibada ta zikiri ko karatun alqur'ani ana kiran wannan guri al-mihrab ina fata an fahimta كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا kenan sai ya zama almihrab din wani guri ne da aka kebe ko ita ta kebe wa kanta a cikin masallaci take bauta to duk sa'ad da annabi zakariya ya shiga wurin wajada indaha rizqa sai ya tarar da arziki a wannan gurin wasu malamai kamar su Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai da Qatada suka ce abinda ake nufi da arrizku a nan shine kayan marmari ɗan itace ɗan itacen rani a lokacin da ba nashi ba ko ɗan itacen damuna a lokacin da ba nashi ba wasu suka ce shine waje da inda harizka mana idan ya shigo inda take bauta sai ya tarar da ɗan itace a lokacin da ba nashi ba kamar mangwaro a lokacin rani ba damuna ba ko ba haka ba kamar inabi a lokacin da ba shi ba a lokacin yake nuna ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan shine ake nufi da rizqa wasu kuma suka ce a'a kawai ya tarar da dan itace ko kayan abinci ba tare da an san wa ya kawo mata ba an fahimta waje da indaha rizqa wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da rizqa shine ilimi ya ga ilimi ya ga bauta da zikiri ina fata mun fahimta suka ce shine rizqa an din dan arrizqu musamman kaga mun aka ce arziku ana nufin arziki kuɗi ake nufi ko eh in aka ce arziku kuɗi to ba shine kadai arziki ba jama'a lafiya ma ai arziki ne ko kuma ilimi addini shi ma arziki ne ko ba haka ba to kenan sai malaman nan suka ce arziku anan a ammu min jami'i ma zukira dan haka dan itace ai arziki ne kayan abinci arziki ne sannan ilimi shi ma arziki ne don haka suka ce abin da ya fi dacewa a ce waje da inda harizka ya tarar da arziki a gurinta duk sa'ad da ya shiga sai ya tarar da arziki a bar abin a haka ina fata an fahimta kamar yadda ruwa da Allah zai saukar daga sama shi ma ya arziki ne ko ba haka ba dan itace da zai fita shi ma arziki ne eh ka karanta suratul baqara Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات سيجني رزقا لكم kaga saukar da ruwan sama fitar da tsirrai Allah sai ya ce arziki ne a gare ku ko ba haka ba haka ka karanta suratul qaf Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid sai ce rizqan lil ibad kaga rizqa anan zai iya ɗaukar ɗan itace kamar yadda aka samo daga Abdullahi dan Abbas da Qatada zai iya ɗaukar wato inabi zai iya ɗaukar kaza sannan kuma zai iya ɗaukar wani abu da ba shi ba zai iya ɗaukar ilimi zai iya ɗaukar abinci waje da inda harizka kullama dakhala alaiha zakariya almihrab duk sa'ad da zakariya ya shiga inda take bauta waje da inda harizka sai ya tarar da arziki a tare da ita qala sai ya ce da ita ya maryamu anna laki hadha ta ya akai kika samu wannan sai ta ce huwa min indillah ai daga gurin Allah ne eh ina fata an fahimta eh arziki daga gurin Allah ne kaga bata ce ai mu mu ne muka samu ba ai aikin mu ne ibadar mu ne kwazan mu ne kaji bayin Allah na gari kenan ko eh kai ma duk abin da ka samu to ka kudirce cewa Allah ne ya baka eh kada ka ce wayanka ne ko ilimin ka ne ko dabarar ka ne ko faɗi tashin ka ne duk abin da kaga ka samu to ka jingina shi zuwa ga Allah ko ilimi ko arziki na kuɗi ko matsayi ko mukami kada ka ce ba dan ni ba ba dan kaza ba ba dan da nai kaza ba da ban samu kaza ba kada ka faɗa haka e, ina fata an fahimta qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba ba tare da lissafi ba Allah sai baka arziki mai yawa kai kanka ka kasa lissafawa Allah sai baka arziki ba tare da ya dubi suwaye iyayenka ba Allah sai baka arziki ba tare da ya kalli kabilarka ba ko danginka ko gidan da ka fito yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin ko ba haka ba jama'a waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji su ayoyi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana kissar haihuwar mahaifiyar annabi isa ɗan maryam to mu alaƙanta waɗannan ayoyin da asali shine dalilin saukar farkon suratu ahli imrana kada mu manta dama na faɗa mana cewa kiristocin garin najirana su ne suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don tattaunawa da shi game da al'amarin musulunci da cin shin gaskiya ne kai dinnan da kake da'awar annabta da gasken aiko ka Allah ya yi to kun ji waɗannan ayoyin sai suka ɗauko mana asalin tarihin haihuwar annabi isa da haihuwar mahaifiyar shi da danginsu da tsatsansu ina fata an fahimta kaga wannan waɗannan ayoyin suna da alaƙa da farkon surar kenan kuma suna da alaƙa da wadda'in da musulmi suka samu kansu a garin madina ya dace da yanayin da al'amura suke gudana yahudu sun taho nasara sun taho sai Allah ya hukunta hikimar Allah ta hukunta saukar waɗannan ayoyin ina fata an fahimta to waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji suna ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa waɗanda dukkanin musulmi ya waje ba su tsayu a wurin waɗannan darussa su amfana da su su tarbiyyantu su tarbiyyantar da al'umma a kai Allah maɗaukacin sarki ka samu dace na daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi zikiru ma yustafadu min al'ayati ghaira ma taqaddama alfa'idatul ula fa'ida ta farko waɗannan ayoyi sun karantar da mu cewa annar risalata wal karamata istifa'un laktisabun wannan na nuna mana ashe manzanci da annabta da karama da walita to wannan zaɓi ne na Allah da yakan zaɓi wanda ya so ya aiko shi a matsayin annabi ya aiko shi a matsayin manzo ya zaɓe shi ya sanya shi waliyi daga cikin waliyan Allah ya tabbatar mishi da wata karama ta girmamawa wacce za ta bayyana cewa wannan bawa ne daga cikin bayin Allah to wannan zaɓi ne ba ƙwazo ne da mutum zai yi ya samu ba ina fata mun fahimta annabta zabi ne na Allah zabi ne na Allah haka Allah ya ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah yakan zabi wasu ƴan aike daga cikin mala'iku haka yakan zabi wasu daga cikin mutane su zame mishi annabawa ya aike su zuwa ga al'ummominsu su ina fata mun fahimta kaga wannan sabanin falasifa da mu'tazilawa da ash'ariyya waɗanda suke cewa ai annabta to sakamako ne na wani kyakkyawa da kai ka gabatar Allah sai ya saka maka ta hanyar zabar ka ya turo ka a matsayin annabi da haka duk wanda ka ganshi ya zama annabi to wai rama mishi Allah yayi haka suka ce to wannan mu'tazila kenan sufiya ko sufaye sai suka fahimci to to wannan ashe wato karama iktisabi ne tsururuta ake wato samu ake nema ake yi don haka wannan ta sa sai kaga wani ya kulla kanshi a ɗaki yana ta wasu abubuwa fatan shi shine shi ma ɗin ya zama waliyi ina fata an gane a wannan zaɓi ne daga cikin zaɓin Allah maɗaukakin sarki da yakan zaɓa daga cikin bayin shi ya sanya wane ya zama waliyi wane ya zama annabi wane ya zama siddiqi wane ya zama shahidi amma babban abu sababi mafi girma kai dai ka bi Allah ka zama mai da'a ga Allah ka zama mai bin umarnin Allah kuma ba lallai bane waliyi sai karama ta bayyana a hannun shi akwai waliyai da yawa amma karama bata bayyana a hannunsu ba Allah madaukakin sarki ka taimaka don haka wannan na nuna mana cewa ashe annabta zaɓi ne ba ƙwazo ne da aiki da wani zai Allah ya biya shi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Musa Allah ya ce ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami kaga in nistafaituka na zaɓe ka na tato ka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tato ya zaɓo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mutane ya zaɓi ƙabilar larabawa a cikin ƙabilun larabawa ya zaɓi gidan annabi isma'il a cikinsu ya zaɓi gidan wato wato quraish sannan a cikin 'ya'yan quraish ya zaɓi hashim daga cikin 'ya'yan hashim ya zaɓi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kaga annabi shine zababban zababbu ina fata mun fahimta to sanan fa'ida ta biyu ustudilla bi hadhihi al-aya ala tafdhil al-anbiya'i ala al-mala'ikati lidukhulihim fil alamin an yi hujja da wannan ayar akan cewa ashe annabawa to sun fi mala'iku matsayi sun fi mala'iku daraja saboda ai mala'iku sun shiga cikin al'alamina don mun ce al'alamina jam'i ne na alam alam kuwa shine duk abin da ba Allah ba to alam ne wannan to kaga mala'iku sun shiga cikin alami na kenan don haka wannan ayar na nuna mana ashe annabawa annabawa matsayinsu sama yake da na mala'iku ka karanta sharhin ibnu abil izzil hanafi da yayi wa aqidatu tahawiyya as-salisa fa'ida ta uku dukhulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimman istafahu Allah ta'ala bal huwa afdaluhum wa ashrafuhum wa a'zamuhum wannan ayar na nuna mana ashe annabi ya shiga cikin waɗanda Allah ya zaba daga cikin waɗannan da ya ce ya zaɓi Adamu ya zaɓi Nuwa ya zaɓi Ibrahim da shi da mutan gidan shi to kaga annabi Muhammadu ya shiga kenan dan yana daga cikin salsala da zurriyar gidan annabi Ibrahim e waja'alna fi zurriyatihin nubuwata wal kitaba dukkan annabawan da suka biyo bayan annabi Ibrahim dukkan littattafan da suka sauka bayan annabi Ibrahim to dukansu littattafai ne da sun sauka ne a kan jikoki da ‘ya'ya da zurriya da gidan annabi Ibrahim daga cikinsu akwai khatamul anbiya'i cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne annabin ƙarke kuma littafin shi shine littafi na ƙarke alƙur'ani mai girma ka karanta littafin jila'ul afhami fi salati wa salami ala khairil anami na al'imamu shamsuddin ibn qayyimil jauziya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi to sannan fa'ida ta hudu jama'a da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi jawazu matsalin nazarin lazis tufi da min ƙaulin ra'ati imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara وهو نظر ابتداء وهو وليس نظر نظر عوض wannan na nuna mana kenan ya halatta yin bakance irin bakancen da mahaifiyar maryamu ta yi imra'atu imrana bakance da ta yi da ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya Allah ya ubangiji ni na sadaukar da abin nan da ke ciki na ya zama ‘yantacce ga bauta maka, ‘yantacce ga hidima ga ɗakinka, na yi maka alwashin haka. Wannan na nuni ashe akan ya halatta ka iya yin alwashi, kya iya yin alwashi, kya iya bakance, ki ce in na haihu ko cikin da nake ɗauke da shi, na yi alkawarin sadaukar da shi. ga Allah maɗaukakin sarki na yi alkawarin sadaukar da shi ga bautar Allah na yi alkawarin sadaukar da ɗan ko ‘yar ga hidima ga ɗakin Allah wannan ya halatta wannan ya halatta ina fata mun fahimta wannan ma yana daga cikin ayyuka mafi girma waɗanda suke gudanarwa bawa lada bayan ya mutu ya tafi lahira ɗanka da ka sanya shi a turba ta alkhairi to duk abin da zai yi na alkhairi ka sani kana da lada a matsayinka na uba a matsayinki na uwa kina da lada haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza mata al-insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutum ya mutu dukkan ayyukan shi da suke gudanar mishi da lada to sun tsaya cik in ba abubuwa guda uku ba daga ciki annabi ya ce waladun salihun ya lahu ɗa nagari da kabari wanda yake maka addu'a ɗa nagari da kabari wanda yake maka addu'a ga wannan gabar tana nuna mana daidai ne ba bid'a ba ne don dama bakance nau'i biyu ne akwai bakance bi aiwabin akwai bi ghairi aiwab ya Allah in ka biya min bukata ta kaza to zan yi kaza da kaza kaga bakance ne wannan bi iwadin da musaya to kuma akwai bakance bi ghairi iwad ya Allah na sadaukar da dukiyata kaza ƴaƴana kaza na sadaukar da su gare ka ko hakan ya halatta amsa ita ce iya halatta daidai ne na fata mun fahimta don haka iyaye to sai ku ga sai ku san cikin ƴaƴanka wa ka ware zaka zaka sadaukar da shi ga Allah madaukakin sarki cikin ƴaƴanka sai ka lura da mai hazaka eh ka kalli mai hazaka kada ka kalli mara kokarin sai ka ce to ya Allah na sadaukar da wannan da zai yi hidima ga littafin ka alqur'ani dan haka zai haddar alqur'ani zaka kai shi makaranta ta alkur'ani ya haddace ƙur'ani ya san ma'anonin shi ya iya hadisan annabi ya zama mai hidima ga littafin Allah idan kai haka kayi daidai ina fata an fahimta kuma ba za a ce kayi bid'a ba in kai haka kayi daidai ba kai bid'a ba Allah maɗaukakin sarki ka taimaka ومنها ينادك تكن درسا دوأنا آيو يسكي دوكدسو أن على المسلم أن يرجو أن يتقبل الله منه أعماله وأن آيو يسنا نونا منا كما سنا تربية ممو مسلمي wajibi ne gare ka kai musulmi ke musulma ka rika fatan ka rika roƙon Allah Allah ya karba maka ayyukanka duk abin da kai na alkhairi ko na ilimi karantarwa ko wa'azi ko sadaukar da dukiya ko sadaukar da kanka ko ‘ya'yanka ga Allah ga addinin Allah to ka rika addu'a Allah ya karɓa maka don ba lallai ba ne Allah ya karɓa maka kada ka ji kai wata tsiya ce ai dole ma sai Allah ya karɓa maka ba Allah ba Allah ba a yi mishi dole jama'a da haka duk aikin alkhairi da za ka yi ka rika fatan Allah ya karɓa maka ku ji dai a cikin ayar cewa ta fataqabbal minni ya Allah a karba mun haka annabi Ibrahim bayan di ya gama addu'a yace rabbana wa taqabbal du'a ya Allah a karba addu'a Allah a karba mun ina fata mun fahimta dan haka di yadda zaka ga kana aiki di yadda zaka ga kana hidima ga addini kada wannan ya rude ka kada ka ji cewa to ai ku dole ma sai Allah ya karba muku ayyukanku ka rika fatan Allah ya karba shi yasa a cikin hadisi annabi yana addu'a yana cewa annabi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba sai ce me wa amalan mutaqabbala ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba ya Allah ina roƙonka arziki wanda yake tayyib mai daɗi wanda yake na halal wa amalan mutaqabbala kuma ya Allah ina roƙon ka azurta ni da aiki wanda zai zama karɓaɓɓe a gurinka Allah ka karɓi ayyukanmu wa minha yana daga cikin darussa da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su jama'a istadalla ba'du shafi'iyyati bi qawlihi wa laysa adh-dhakaru kal untha wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun yi hujja da daidai wannan gaba da Allah ya ce walaisa zakaru kal'unsa ai namiji ba kamar mace ba an gane sun yi hujja da wannan gaba ala isqati wujubil kaffarati ala almar'a idza jama'aha zawjuha fi nahari ramadana wa annaha la tusawihi waɗannan malamai suka ce faɗin Allah da ya ce walaisa zakaru kal'unsa dalili ne ala iskati wujubil kafarati alal mar'a kafara da ke kan mace idza jama'aha zawjuha idan mijinta ya sadu da ita a yinin ramadana to kafara akan ta ba wajibi bane saboda ai cewa Allah ya yi walaisa zakaru ai namiji ba kamar mace take ba ba kamar mace yake ba ko ba haka ba ba na gurin kafara da sauransu kenan asali jama'a idan matsala ce ta fiƙi jama'a matsala ce fiqhiyya kuma matsala ce sananniya malamai sun yi sabani a cikin ta amma bari ku ji asalin yadda surar matsalar take hadisi ne yazo a cikin sahihul bukhari daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda muslim ma ya ruwaici hadifin ya ce wata rana suna zaune sai wani mutumi ya zo faƙala sai mutumin ya ce halaktu ya manzon Allah na hallaka sai annabi ya ce me ya hallaka ka ma a halakaka me ya hallaka ka mutumin sai ya ce waƙa'atu alamra'ati fi ramadana wa ana sa'imun yace na afka ma matata na sadu da ita da rana tsaka kuma a watan ramadana kuma duka muna azumi ina azumi annabi sai ya ce to fa hal tajidu raqabatan ta'tiquha da kana da bawa ko baiwa da zaka yanta mutumin ya ce bai da bawa bai da shi aka ce ya dafa wuya ya ce shi ba wuyan da ya mallaka in ba na shi ba annabi ya ce to fahal ta jidu fahal ta stati'u it'am sittina miskina kana da abin da za ka ci da miskinai sittin ya ce ba shi da shi shi talaka ne annabi ya ce to za ka yi azumi sittin mutatabi'ain ya ce gaskiya ba zai iya ba eh ina fata an gane mana azumi talatin ya jawo matsala to an ce sittin mutatabi'aini kaga da matsala kenan sai annabi ya shiru mutumin sai ya ja gefe sai ya zauna ira jiran a bashi fatawa ko shikenan sai aka zo da sadaka na dabino mana aka zo da wani buhu haka na algarara na dabino annabi sai ya tambaya ya ce aina sa'il ina mai wannan tambaya ina mai neman fatawa mutumin ya ce ha ana ya rasulallah gani nan ya manzon Allah annabi sai ya ce fakhudh hadha fatasaddaq bihi ga wannan tafi ka je kai sadaka kafara ga laifin da ka aikata je ka ciyar da miskinai kike na mutumin da ya karbi sadakar sai ya kalli annabi ya ce ya manzon Allah ala afqara minni ya rasulullah ya manzon Allah yanzu na ciyar da wanda ya fi ni talauci ma'ana ni din nan ai ba wanda ya fi ni talauci yanzu na diba bayan ina da bukata na je na bai wa wanda ni na fi shi bukata ala afkara minni ya rasulullah ya ce wallahi ma bai na labatai ha afkara min ahali baiti ya ce tsakanin waɗannan duwatsu da suka ritsa garin madina babu wani gida da ya kai gida na talauci da rashi annabi sai ya dariya sai ce tafi ka je ka ciyar da iyalinka a matsayin kafara ga laifin da ka aikata dama kun ji hadisin yanzu akwai kafara a kan shi ko ba kafara hadisin ya bayyana mana akwai kafara dole an samu wani lafazi ƙari akan wancan lafazin ziyada ce kuma ingantacciya annabi ya ce wasu yawman makanahu ko waqad yawman makanahu ma'ana sai ka rama ranar wannan ranar sai ka rama sannan sai kuma kafara ta haukanka ina fata mun fahimta to yanzu kun ga kafara ta waje ba akan shi kuma yayi to shin akan ita matar da shi mijin ya sadu da ita ko akwai kafara shine shafi'iya suka ce wa laysa zakaru kal unsa ai namiji ba kamar mace ba kaga shi namiji to kafara to mace kuma ba kamar namiji ba kenan kafara ba wajibi bane akan ta ko mun gane jama'a istidlal da wannan ayar jama'a gaskiya istidlal ne ba'id eh istidlal ne ba'id ko da yake abin da yake daidai game da mas'alar ita ce ita macen to ba wajibi bane kafara akan ta jama'a wannan shine abin da yake daidai dan wani abu ne ya faru tsakanin wasu mutane guda biyu amalun jara bainas naini bainar rajuli wa zawjatihi sai annabi ya wajabta ma mijin kafara ko mun gane jama'a inda kafara wajibi ne a kanta da annabi zai ce to ita ma ta yi ko kun fahimta jama'a kuma tafsilin da wasu malaman fiqhu suka yi cewa yahtamilu an takuna mukrihatan ay tirsasa ta yayi ya sadu da ita yahtamilu an takuna muhtara yahtamilu kaza duk waɗannan ihtimalat din jama'a babu su ihtimala dinnan duka babu su annabi ya sani ko kuma ya hatamilu an takuna ghairu sa'ima ya hatamilu an takuna kaza ya hatamilu ihtimala sama guda guda 30 jama'a waɗannan ihtimala din a aje su ina fata an gane to jama'a kun ji surar mas'alar mas'alar daidai ce amma kafa hujja da wannan gabar a ayar to kuma shi ma ba daidai bane dan ka'ida in ka tashi kafa hujja to akwai abubuwa guda biyu da ake da buƙatar ka lura da su dalilin ingantacce ne idan eh to akwai wajuhud dilala a cikin shi game da abin da kake so ka kafa hujja da shi ko kun gane jama'a yanzu ayar alkur'ani ce ba za ka ce ba ingantacciya ba ce to amma akwai wajuhud dilala a ƙarƙashin ita ayar amsa ita ce babu ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye almas'alatu ko alfa'idatu sabi'a fa'ida ta bakwai wastu dilla bihi aidan ala annahu la yajuzu istijari man tahidu li khidmati almasjidi wasu malamai suka ce an kafa hujja da wannan ayar cewa bai halatta a yi jinga da mace gurin hidima ga masallaci ba saboda ai mace tana al'ada haka malaman suka ce kuma ba mai shiga masallaci sai mai tsarki mai al'ada ai ba daidai ne ta shiga masallaci ba ko mai janaba haka malaman suka ce ina fata an gane amma malamai suka ce wannan istidlal ne wanda yake saqifun ina fata mun fahimta ka karanta asyubi a cikin al-iklilu fi istinbat tanzil ya kawo wannan amma istidlal ne wanda yake ba'idun ya halatta mace ta shiga masallaci ina fata an gane tana al'ada ko ba ta yi ya halatta mai janaba ya shiga masallaci ya ɗauki ƙur'ani ta ɗauki ƙur'ani ta karanta wannan ya halatta ina fata an fahimta dan babu dalili karara da ya hana da hadisan da ake hujja da su basu tabbata ba imma hadisi mursali alladhi la taqumu bihi alhujja imma hadis wanda ya zama a cikin isnadin shi akwai wani wanda yake da'ifi wanda yake la yufrahu bihi ina fata an fahimta dan haka ya halatta mace ta iya shiga masallaci koda tana al'ada jama'a ya halatta mai janaba ya shiga masallaci ya halatta ta ɗauki ƙur'ani ta karanta kaga ba kamar yadda malikiya suka ce ba malikiya suka ce bai halatta ta ɗauka ba ko da ta taɓa da sanda bai halatta ba ko da gafakar da ke rike da ƙur'ani bai halatta ta taɓa ba ai an gane gafaka ko jama e wato wannan gafakar da take rike da ƙur'ani sai suka ce illal juz'a amma shi ma dalil muta'allimi fihi kaga kuma tufka da warwara e ya halatta asali jama'a aljawaz ya halatta ina fata an fahimta saboda Aisha ta ce annabi ya kasance yazkurullah fi kulli ahyanihi annabi yana ambatan Allah a kowane hali da ya samu kanshi a ciki zikiri kuma afdalu zikiri shine qira'atul qur'an afdalu zikir قراءة القرآن من ذكرنا قراءة القرآن هكا عبد الله بن يجي أفضل أو يفصل في الأزمان نفتا من فهمت الثامنة فائدة تتقص قوله وإني سميتها مريم فدن الله مدوك جنسركي دا امرأة إمرانة تشي كمني ناسا نيامة سونا مريم ما لم يسكتي قال ابن الفرس wani babban malami ibn al-furs a cikin littafin shi ahkamul qur'an yace fihi dalilun ala jawazi tasmiyati al-atfali yawm al-wiladati la yawm as-sabi'i wannan ana iya hujja da shi ko dalili ne akan halaccin a iya sanya wa ƴaƴa suna a ranar da aka haife su a yau aka haihu a yau a sanya wa ɗan ko ƴar suna wannan ya halatta ina fata mun gane to kuma sai mu ce ko da kafin ma a haihu ma'ana zai iya zuwa da sunan shi in na haihu to ɗana sunan shi kaza kaga in mace ce ta zo da sunan to kaga automatic kenan ko ba haka ba in namiji ne shi ma dai ya zo ya halatta a iya sanya wa ɗa suna ko da kafin haihuwa ne ina fata mun fahimta ka iya cewa kai alkunyarka abu muhammad kaga ɗanka na farko to muhammad ina fata an gane in mace ce abu khadija kaga khadija ina fata mun fahimta to wannan na nuni man na nuna mana akan halaccin sanya wa ƴaƴa suna a ranar da aka yi haihuwar don ku duba jama'a tana haihuwa ta ce wa inni sammaituha maryama duk ihtimalat da malaman tafsiri suke kawowa ce za ta iya yiwuwa ai sai da aka ɗauki lokaci sannan ta ce wa inni sammaituha maryama duk wannan ihtimalat din ba'idatun anis sawabi jama'a eh dan haka wannan na nuni akan daidai ne a iya sanya wa ɗa suna a ranar da aka haife shi kuma ya tabbata a cikin sunna kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari ko ba haka ba annabi ya fito ya ce guli da liyan laila waladun sammaituhu bismi abi ibrahim an haifa min ɗa a daren nan kuma na sanya wa ɗan suna da sunan ubana ibrahim kaga an yi haihuwa kuma nan take an sanya wa ɗan suna don haka ya halatta jawaz aka ce ya halatta sannan ranar uku ya halatta sannan ranar bakwai ma ya halatta ina fata mun fahimta وقال السيوطي الإمام السيوطي يتي وفيه مشروعية أصل التسمية sannan wannan ayar na nuna mana ashe ayar ta zo da bayani game da sanya suna ashe sanya suna musulunci ya ba da muhimmanci game da sanya wa ‘ya'ya suna don gashi wa inni sammaituha maryama da bai da muhimmanci da Allah bai nakalto mana ba e mashru'iyyatu asli tasmiyati wa annal umma suyubi ya ce kuma wannan na nuni akan ita uwa kattu samma takan iya ta sanya wa ɗa ko ‘yar da ta haifa suna wala ta bil abi don haka haƙƙin sanya suna in ji suyuɗi ya ce bai keɓanci uba ba haka suyuɗi ya ce jama'a amma maganar daidai jama'a gaskiya haƙƙin sanya suna yana kan uba ne ba kan uwa ba jama'a yana kan uba ne ba kan uwa ba amma idan uba ya ce to ke bujiro min da sunayen da kike fatan ki sa wa ɗa ko ya idan kin haifa sai ta kawo sai ya ce to shikenan in kin sanya babu laifi to kaga in kika sanya baki laifi ba ina fata an gane amma asali game da haƙƙin sanya suna ga ɗa to yana kan uba ne ba yana kan uwa ba idan haka mata kun ji kada ki ce to ai ni na sha wuya ni na ɗauki ciki ni na sha wuyan haihuwa a'a haƙƙin sanya wa ɗa suna yana kan uba ne don wannan ma daraja ce sharafi ne kuma haka Allah ya ce ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi kuma haka hadisi ya tabbata a cikin sahih sahihul bukhari annabi ya ce duk wani mayaudari za a aje mishi wata tuta da wani mimbari a ranar alkiyama sai a ce hazihi ghadratu fulanu ibn fulanin fulanu ibn fulanin ba ce ibn fulanatin ina fata mun fahimta to dan haka idan uba ya ce zai sa suna mata a daina rikici da ku ina fata an gane sai dai kya iya neman alfarma to eh mai gida in na haihu to a sa sunan abba mana in ya yadda shi kenan in bai yadda ba kuma shi kenan ina fata mun gane to kun ga wannan gaba tana kuma nuna mana wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wato asalin ɗa wanda yake aka haifa na daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da haihuwa jama'a yana da yana daga cikin sunna idan aka yi ma mutum haihuwa a ranar ya sanya wa ɗan suna ko bayan kwana uku ko bayan kwana bakwai kamar yadda muka gabatar sannan a take ya mishi addu'a wannan addu'ar ba ta keɓanci uba kaɗai ko uwa ba uba zai iya uwa ma za ta iya wani ma zai iya ina fata mun fahimta don haka ba wai malami ne kaɗai zai iya addu'a ba don na ga wasu haka suke mana in ba malami ya addu'a ba ba su fayyana tsuwa da gamsuwa ba a ke ma in kika yi addu'a Allah zai karba Obama in yi addu'a Allah zai karba ina fata mun fahimta to sannan kiran sallah da ikama jama'a bai tabbata ana yi wa jariri a kira sallah a kunnen dama ikama a kunnen hagu duk wannan bai tabbata ba a sunna jama'a hadisan da suka zo da haka hadisai ne waɗanda suke ba su tabbata ba al-imamu tirmidhi a cikin aljami da al-imamu abu dawud a kitabu sunan suka ruwaice hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni kamar yadda malamai suka bayyana cewa a cikin isnadin akwai wani mai suna asim ibn ubaidillah malamai kuma sun ce ba a hujja da shi ina fata mun fahimta don haka hadisi ne dai mai rauni je ka karanta wato asalin littafin tuhfatul maudud fi ahkamil maulud na al-imam ibn qayyim al-jawziyya ya kawo hadisan amma hadisan jama'a ba su tabbata ba idan haka ba a gina hukunci akan hadisin da bai tabbata ba jama'a don haka dukkan wani hadisi da yake bayani game da kiran sallah ko ta da ikama ko wani abu makamancin wannan to bai tabbata ba amma kuma baya nufin ba za ka yi ma ɗanka addu'a ba ina fata mun fahimta da haka ki ɗauki yarki ki mata addu'a in kina cikin hayyacin ki ka ɗauki ɗanka kai mishi addu'a Allah ka sa mishi albarka Allah ka kiyaye shi daga dukkan sharri Allah ka sanya kaza Allah kaza kai ta addu'a eh kuma da kowane yare idan kai Allah zai amsa maka ina fata mun fahimta Allah zai jika Allah zai amsa maka to sa'annan yana daga cikin hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da da da aka haifa mustahabbi ne ko kuma sunna ce mai ƙarfi a ranar bakwai ai mishi aski ko ai mata aski wannan babu bambanci tsakanin mace da namiji yadda za a aske kan namiji haka za a aske kan mace dan naga wasu mata ba su so a aske kan ƴaƴansu mata wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan gashin da ke kan ɗa ko ƴa da aka haifa cuta ce haka annabi ya ce e a gusar da wannan cutar a ranar bakwai haka annabi ya ce don haka a yi maɗa aski a yi ma'a aski sannan a yi mata kaciya a yi mishi kaciya nan maza da mata jama'a ne musu kaciya e kumance da, da, ihu da kwaramniya da turawa suke kaciyan mata kaciyan mata wannan kaciyar da turawa suke kwarmato a kanta jama'a ba kaciya sunanta babbakar al'ada ce ta wasu mutane 'yan south africa ko kuma wasu mutane can da suke da wata bakar al'ada ta mace idan ta girma sai a sanya wani karfe ko wani abu a yanki wani gefe na farjinta jini ya ta zuba in ta yi sa'a ta yi rai shikenan in ba ta yi rai ba mana in ta yi rai to za ta rayu cikin kunci da wahala da yoyon fitsari da cuta da sauransu wasu kuma mutuwa suke to waɗannan turawan sai suka ce ai wannan shine kaciya da musulunci ake ta magana akai wannan ba ita ce kaciyar musulunci ba wannan bakar al'ada ce ta wasu bakaken maguzawa eh musulunci ya tabbatar da anewa mata kaciya jama'a eh anewa mata kaciya dan kaciyar wani abu ne ake cirewa daga cikin farjinsu wacce ba kowace mace ma take zuwa da shi ba ina fata mun fahimta da haka za a yi maɗa kaciya za a yi maɗa kaciya kaga idan kuma an lura da maslaha ɗa ya zo ba lafiya to kaga ɗa za a iya jinkirta mishi zuwa wani lokaci kenan ina fata an fahimta sannan wannan gashi da aka yi mishi aski to ana so ka tattara ka tara wuri guda sai ka yi mishi kima da zinare au ma ya ƙumu makamahu ko wani abu da ke iya tsayuwa a madadin zinari kai mishi kima da kuɗi sai ka ɗauka kai sadaka daidai gwargwadon ƙarfinka ina fata mun fahimta e, dubu biyu za ka bayar dubu biyar ne dubu goma dubu ashirin ina fata an fahimta idan kai haka kayi sunna daidai ne to sa'an nan sunna ce mai ƙarfi jama'a a ranar bakwai a yanka mishi aƙiƙa ko a yanka ma ɗa aƙiƙa idan namiji ne abin da ya tabbata a sunna shine shatani ko kun gane jama'a shatani awakai biyu ko raguna guda biyu in namiji ne idan mace ce to shatun wahida akuya ɗaya ko rago ɗaya kamar yadda hadisin Ahmad da Abu Dawud suka tabbata da haka ina fata an fahimta in kuma baka da hali kaga sai ka tsaya a shatun ko in ma ba halin shatun to sai ka bari nan gaba ina fata an fahimta in ma dan ya girma ba a yi mishi ba sai ya ma kanshi ko ba haka ba eh wannan daidai ne jama'a ina fata mun fahimta to waɗannan kaɗan ne daga cikin hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da ɗa a sa'ad da aka haife shi waɗanda suna da alaka da daidai wannan gaba da Allah madaukakin sarki ya ce wa inni sammaituha maryama ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace zan yi mana ishara zuwa ga wasu littattafai guda biyu suna da matukar muhimmanci a matsayinka na ɗalibin ilimi lallai ne ka neme su kuma ka karanta su zaka amfana da abin da ke cikin su insha Allah ta'ala littafin farko shine littafin wato tasmiyatul maulud tasmiyatul maulud sunan littafin kenan tasmiyatul maulud wallafar a sheikh bakar abdullahi abu zaid kuma littafi ne haka kankani bai wuce shafi hamsin da wani abu ba zuwa sittin don haka lallai yan uwa a yi kokari a nemi wannan littafin yana da matukar muhimmanci Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace to sannan sai littafin da ne muku ishara a ɗazu shine littafin tuhfatul maudud fi ahkamil maulud na al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya Allah maɗaukakin sarki ka samu dace da malin ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu mako mai zuwa na'am kamar akwai wani mai na'am wannan ma sunna ne jama'a hankali na ne ya gushe ma na dan sha'afa ne na dan shiga zuhul wato tahniki jama'a tahnik shine a tauna dabino a sanya a bakin jariri ko jaririya kafin a fara bashi nono wannan sunna ce jama'a sunna ce jama'a ko ta matsala da ake tado da ita ya tabbata daga cikin ayyukan sahabbai idan aka yi musu haihuwa sukan ɗauki ƴaƴansu su kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya musu tahaniki ya musu addu'a ya sanya musu suna ko shin wannan aiki a iya ci gaba da yi malamai su tsaya a wancan matsayi na cewa su ma idan an yi aihuwa a sai an zo musu da 'ya'ya su yi musu tahniki su yi musu addu'a na ga wata fatawa da sheikh bin baz ya bayar bayan tambayar shi da aka yi ya ce yana ganin wannan la ya ta'adda ila ghairin nabi dan sahabai suna yin haka ne tabarrukan e to kai shehi ko malami waye sanarce mu bakinka na da albarka ko kun gane jama'a da haka ya ce aiki ne da la ya ta'adda ila ghairi don albarkatu la tafbutu illa bi dalilin shari'i Allah shi kiyaye na'am to malam bismillah afwan bismillah eh wallahu a'lam wala malam a sani na hadisi da ingantacce ban sani ba ko kana da wani bahasi ne sabiki eh na'am na'am to ina ganin sai mu je mu bincika ko jama'a eh majal ne na bahasi je mu bincika insha Allah zuwa mako mai zuwa tabbacin hadisin sadaka da gwargwadon gashin ɗa da aka yi mishi aski hadisin me tabbacin ingancin shi ɗan uwa mu je mu bincika na malam nan ba eh na na'am eh a wannan tawili ne na na yan duniya jama'a mustashriquna ko kadan babu dalili a cikin wannan ayar cewa mace ta iya shugabanci babu dalili akan haka inda ba shugabanci ne na kicin da shugabancin gida ba ko ba haka ba eh da girki da shara da yi ma yara wanka amma babu dalili akan cewa walaysa zakaru kal unsa cewa ayar dalili ne akan cewa mace za ta iya shugabanci ko kadan ma babu wanda ma ya faɗi wannan yana nuna yana bayyana wa jama'a adireshin shi ne jama'a eh Allah shi kiyaye eh eh a hadisin ya takaice hukuncin akan annabi isa da mahaifiyar shi maryamu ne eh amma ya tabbata annabi isa zai dawo kuma zai yi aure da sauransu ayan karanta kun karanta a nan cikin sharhu sunna ko yawwa eh wallahu alam ina ganin jama'a mu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته